الرحيم إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ce daidai da biyar ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidin Bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zalim ma'ad littafi ne wallafan ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kuma wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujallar guda kuma wannan shine darasi na 40 da 40 daidai ko shine darasi na 40 kuma in za a iya tunawa mun kammala kuma karfe aikin hajji tun daga farko har zuwa ƙarshe a takaice a takaice tun da kamar yadda littafin dama ya ce zai kawo mana zai takaita shi da to ya kawo a takaice kuma ana nuna bashi talhis na musaki kuke bayanin aikin hajji shi ma sai da za ka saka tuna mu so na shi abu gaskiya ina ganin shi ma sai da mu saka tarawa a darasi na gaba insha Allah wa rabbi kuma mun shiga cikin fasalin da ke magana a kan hadaya layya da kuma hakika ma'ana abin da ya shafi dabba da ake yankawa idan an haifi jariri ko jaririya wanda a wayannan ibadu guda uku hadaya layya da hakika dukkaninsu wato ana yin su ne da dangogin dabbobi na ni'ima guda takwas kamar yadda bayanin su yau cikin suratul an'am da kuma cikin suratul hajj da kuma ainihin wato a suratul ma'ida sun yi bayani game da ainihin wato irin dangogin dabbobin da ake yin waɗannan ibadu da su wanda akwai wato abin da kuma maza da mata akwai shanu maza da mata akwai tumaki maza da mata akwai awaki maza da mata kaga dangi takwas ke da kowane masu da mace sannan mun karanta cewa ana yin hadaya ne wato wuraren da aka tanada domin yin hadaya ko kuma in hadayar ta isa zuwa ɗakin kama sannan mun karanta cewa waɗannan nau'o'in yanke-yanke guda uku dukkan musu ibada ce da ake neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadaya da gangan tumaki ko awaki kamar yadda ya yi hadaya da raƙuma ya kuma yankawa ya yanka saniya ko shanu wato a madadin iyalansa a hadaya sannan kuma kuma lokacin da ya tura da dabbar hadaya a shi kuma yana zaune a garin madina ba tare da ya je ya halarci aikin hajji ba sannan mun karanta cewa idan aka aika da dabbar hadaya an aike in ya lura cewa za ta mutu a kan hanya to yana halatta ya yanka sai dai ba zai ci ba yan tawagarsa ba za su ci ba don toshe kafar sakaci da makamacin haka ina jin kun karanta wani ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sharraka baina ashabihi fil hadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sahabbansa a hadaya ma'ana a yanka dabba guda daya a hada sahabbai da yawa su hada akan ladanta albadana an saba'a zala ya haɗa sahabbai mutum bakwai a madadin raƙumi ko taguwa wal bakara an saba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haɗa tarayya tsakanin ainihin sahabbansa a saniya ko sa guda ɗaya su su bakwai wa abaha lisa'ikil hadi rukubahu bil ma'ruf idan mutum ya koro dabbarsa ta hadaya daga garinsu zuwa aikin hajji ko ainihin wato bai samu zuwa bayan ba da aiki aka tafi da ita to tun da a lokaci irin na wannan wancan zamani ana tafiya ne akan ababen sufuri da suka danganci dawakai rakuma da kuma jagora da sauransu to sai ga wani lokaci mutum ya koro dabbar aliya shi kuma yana tafi a ƙasa ko yana halatta mutum ya hau dabbar aliyar in zai koro ta zuwa ainihin inda za a yanka ta to shi ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ga wanda yake koro dabbar hadaya ya hauta amma hawa na hankali hawa wanda yake akwai ihsani da kyautatawa idan taja idan ya buƙaci hawa din hatta ya ji da gairahu har sai ya samu wani abun hawa ba abun hadayar ba sai ya sauka da kan abin hadayar ya ci gaba da korawa wannan hadisin imam muslim ya rubuto shi a cikin hajj hadithi da dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu hadithin jabir ɗan abdullahi allah ya kara masa yadda wa qala aliyun sayyidina ali radiyallahu anhu yace yashrab min labaniha ma fadala an waladiha wanda ya koro dabbar hadaya ya halatta ya sha nonanta abin da ya rage in ɗanta ya sha ma'ana ranar da aka samu bayan ɗan dabbar ya sha kushi ya halatta shi mai kora ta sha ma'ana mutum yana kora dabbar hadaya kuma tana da ɗa tana shayar da shi ko kuma dabba ce ta hadaya kafin ma a kora ta amma tana shayarwa to shin mutum zai iya shan nonon wannan dabbar ta hadaya tun da an riga an sallama ta an sadaukar da ita don neman kusanci zuwa ga Allah to kamata idan abin da ya dangance ta ya zama to mutum ba zai amfani da shi ba to zai iya shan ainihin wato nonon wannan dabbar tun da ta hadaya ce sai aka ce eh idan ɗanta ya sha ya koshi kuma akwai saura to zai iya sha to ji sai da ali radiyallahu anhu wannan hadisi ko kuma cikin muwaffaq ta imam malik a cikin al-hajj athar ko hadisi da dari da arba'in da bakwai hadisi kowa ibnu zubair radiyallahu anhu bi nahwihi da makamacin haka وكان هديه صلى الله عليه وسلم ينهر الإبل قياما يا كسنجي كوير ورمزان الله صلى الله عليه وسلم وجن سوك راكمي ينا سوك راكمي قياما أسعي معقولة يدها اليسرى hannun raƙumin na hagu a daure kuma kan lura za ga haka ke yawanci zai ga kwantar da shi su ne in kana so ka yanka raƙumi yanka na suna to a tsayen nan sai a ɗaure hannunsa na abu za a ga su masu yi sosai yadda su in aka ɗaure sai kuma wannan akalan sai a ja ta gefe dama ko wuri da nan ake suka lafa nan ake suka a cikin ainihin wato wuyan raƙumi sai a ainihin wato yana tsayen an masa ainihin wato an ɗaure wannan hannun nasa na abu to haka za a soke shi وكان يسمي الله عند نهره ويكبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan sunan Allah yana yin kabbara lokacin da zai soke abin wato zai soke gaba yace bismillah wallahu akbar shine karatun yanka wa kana yarfahu nusukahu bi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana soke dabbar hadayarsa ko ta layyan hannunsa in na yankawa ne yana yanka abin hadaya ko layya da hannunsa wa wa rubbama wakkala bi ba'dihi wani lokaci kuma yakan wakilta a yanka raguwar wani bangare na dabbobin hadaya kamar yadda muka karanta a baya ya yi hadaya da rakumi ɗari ya yanka sittin da uku sai na Ali ya yanka raguwar wa kana idan zabaha alganam wa ba qadamaihi ala sifahiha kaga kenan shi babu laifin mutum ya wakilta a yanka dabbasa ta layya ko dabbasa ta hadaya babu laifi a gane amma dai mustahabbi ne mutum ya zama ya yanka da hannunsa wa kana idza zabaha al-ganama zalla ya kasance idan zai yanka tinkiya ko akuya wa ba'a kadamai ko kuma rago yakan dora kafafuwansa ala sifahiha a gefen wuyan dabbar sai a tace wuyanki ثم سمى سنسي أمر سونا الله وكبر سي كبر ونهر سي ينكر وأباه لأمته زال يا هلتاو الأمة سأن يأكل من هداياه ما أريد يستدى دبر هدايا سنسك ينكر وضحاياهم ما أريد يمتن إلي يتنام لي ويتزوج منها وما سيبو زريد وننام لن يكون هداياه ولهاهم أن يدخروا منها أما النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا سوسك بدا أجي نام هدايا بعد ثلاث ما يقوله لدافة دفت عليهم سبيدا wasu mutane mabukata da suka yi turuwa zuwa garin Madina zalika al'am a wannan shekara an samu mabukata daga ƙauyuka saboda halin da ake ciki na matsi da rayuwa suka dinga ci ɗaɗowa cikin garin madina to da annabi ya ga yanayin masu shigowa garin madina to sai ya ce kada wanda ya ajiye naman layyasa sama da kwana uku amma suka ce idan wannan bukata ta kau to babu laifi mutum ya ajiye naman layyasa sati wata da makamancin abin da yake so ya ajiye amma akwai mabukata to kamata ya yi ya nemi iya wanda zai ɗiba ya bukata sa sannan ga mabukata su kuma a raba musu na fata gani saboda wannan sallallahu alaihi wasallam yana kula da yanayi a matsayinsa na shugaba yana kula da halaye yana kula da aikin matsi da mutane suke ciki yakan yi hudubobi yakan ja hankulan sahabban sa wajen su taimaka mabukata a lokacin da ya lura da haka wani lokaci sai ga mutane sun shigo alamun bakin fuskoki ne kuwa yanayinsu ya nuna cewa a cikin bukata su to ana iya ajiye naman ɗaya amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura cewa ga irin nau'in mutanen da suke tunanuwa cikin garin Madina suke ta turuwa suna shigowa kuma bukata ce ta koro su sai annabi ya ce to kada wanda ya adana ya koye naman ɗaya su fiye da kwana lalle ka iya ci yau gobe jibi abin da ya fi ƙarfin kwana uku to rabawa ga mabukata da sun shigo cikin gari a raba musu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a sunan al-bahi hadisi na 1971 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wa rubbama qassama lahmal hadi sau da yawa yakan rarraba naman layya da kansa wa rubbama qala sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce man sha'a fata'a kawai in aka yanka sai ya tuce duk wanda ya ga dama ya zo ya yanka kawai an gane ko eh duk wanda ya ga dama ya zo ya yanka yanzu kuma dai ya ta zama tana kanshin nan gobe ko eh ba kowa ne yake yi ba kuma ba sai sai yi karanci kuma ya kuma rowa ta yi yawa ita ko Allah ya ke Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da kansa zai rawa wani lokaci kuma in ya yanka da sai ce kowa ya zo ya yanka ya yanki abin da ya ga dama ya yanki yadda ya su wasu tudin wasu tudin la ko wasu ta ganna da yi ala da wasu nuna kubace bin misali fir'ausi wa lahauni wasu tudin la wato an yi hujja an kafa dalili wato an yi hujja bihi da wannan hadithin cewa man sha a fata'a wanda ya ga dama ya yanka yadda yake so ba da kashin sau suka yi hujja da halaccin annubatu bin mithal wato idan fil idan ana watsi da kuɗi a buki a ɗiba wasu suka yi hujja da wannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye nama layya ya ce wanda ya ga dama ya yanka yadda yake so to sai aka zo ana buki ana watsar da kuɗi ana watsar wato ana ɗiba kuɗi to a iya ɗibar wannan kuɗin ya ce wannan hadisi yana nuna halaccin ɗibar irin wannan kuɗin duk da cewa akwai maganganun malamai shin ana ya halatta yin ninki ko watsi da kuɗi musamman a yanayi irin wanda ake ciki wakon riga bayyana ma bi ma la ta bayyana wasu kuma sun bambanta tsakanin wannan da wancan sun ce gaskiya da bambanci a tsakanin man sha'a ibtiza'a da kuma wannan jawazin nubuwa fil nizari fil uqus wasu suka ce gaskiya akwai bambanci tsakanin wancan da wancan bi ma la ta bayyana duk da cewa bambancin ba za a iya gano shi ba wato la ta bayyana ba abu ne da zai iya bayyana karar cewa ga bambanci tsakanin wancan da wancan abu ne da duk akwai wadata aka yarwata aka ce wanda ya ga dama ya kaza to in ba a cikin masu ba a cikin talauci ana cikin yalwa ana cikin wadata kaga wannan yanayi yakan bayu zuwa ga irin wani abu wanda inda akwai masa rayuwa da matsin tattalin arziki da talauci ba za a yi ba ina fata gani وكان عليه صلى الله عليه وسلم زبو علي العمرة يا كسر شيء قوي النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينكا hadaya ta umara inda marwa a wajen marwa dutsen marwa wa hadiyar kiran biminan idan kuma hadaya ce ta kirani hada aikin hajji da umara biminan su kuma annabi yana yi wannan hadayan ne a nuna wa lam har hadaya hu kaqqu illa ba'ada an handa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yanka abin hadayarsa ba sai bayan ya warware harama da aikin hajji karamar warware ولم كسا أقوي التحلل الأول أقوي التحلل الثاني أقوي التحلل الصغرى أقوي الكبرى أقوي ورولي واقع ما هو ذاك يسا كاين كده ذاك يسا فرد إليان كبرتي ذاك يجز تراري ذاك يأسكي أما ولا تبسن شيئاني أقوي كما بقوي ورولي واقع إن متين يكي وانا متاكي ما يكي حجي to ya gama aikin haji sai abin da yake bai wuce ya tawa ko kuma kwana ba to anan mutum yana da iyali ma aikin haji zai iya sanuwa da iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana soke abin hadayarsa ne bayan yayi at-tahaddul awwal wa lam yanharu aidan illa ba'da tulu'i shams har wa ko baya soke jabbarsa ta hadaya sai bayan rana ta fito wa ba'da ramyi sai bayan yayi jifan jamratul aqaba jifan da farko na ranar sallar makaranta wa hadhihi arba'atu umurin murattabatin yawm an-nahar waɗannan wasu al'amura ne guda hudu da ake sanya su a jere ranar sallah awwalu ha na farko al-ramyu jifar jamra thumma naharu sannan soke dabbar hadaya thumma halqu sannan aski thumma tawafu sannan tawafu ifama waɗannan abubuwa ne guda hudu da annabi haka yake yin su sallallahu alaihi wasallam a jere ولم يرخص في النهر قبل طلوع طلوع الشمس البتة annabi bai taba sassauta ko ba da dama ko sassauta a soke dabbar wato hadaya ba kafin gudun rana annabi bai taba cewa a soke dabba kafin gudun rana ba kenan kaga yana soke dabbar hadaya sai bayan rana ta fito wasu fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil adahi asalin da zai magana game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da layya wa amma habibu sallallahu alaihi wasallam fil adahi amma game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam alayya fa innahu lam yakun yada yada al udhiyata wa kana yudhi bi kafshayn yanharu ma ba'da salat annabi bai taba bari layya ba sallallahu alaihi wasallam bai taba fasa layya ba shine lam ya kon ya dakon kodanya bai kasance yana barin layya ba duk lokacin layya yana yin layya wa kana yudhi bi kawshay sannan manzala yana yin layya ne da raguna guda biyu yanharu kuma yana yanka su ba'da salati bayan sallar idi wa akhbara kuma manzala ya bada labari anna man zaba qablaha duk wanda ya yanka dabban layya kafin a sauko daga idi فليس من النسك في شيء bai layya ba wannan dabba da ya yanka ba wani abu ba ce ita alayya wa inda ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wato nama ne na balangu ya gabatar wa iyalansa ma'ana duk wanda ya yanka dabbar layya kafin a sauko daga sallar idi to ya ci balau na ba ta gani ba lalle ba saboda hadisin Abu Burda ibn Niyar Abu Burda ibn Niyar wani kawun Bara'u bin Azib ana cewa an yi sallar asuba gari ya sha kawai sa aka kawo da babansa kawai ya yanka shi bayan ya yanka aka gyara kayan cikin bayan kanaci da su sannan ya wanka ta masallaci yana zuwa sai kuma zala ya hukuma ya ce duk wanda ya yi sallah irin tamu ya yi yanka irin namu to hakika ya dace da layya sai ce ya maki Allah ni abin da na dogara shi na san yau ranar farin ciki ce ranar ci da sha na haka kawai sai na so rago na ya zama shi ne farkon ragon da aka yanka a gidana da aka ce ni na yanka ragon layya ta kuma har ma na yi ganace da shi manzo Allah ce shatu ka shatu la hanni ragon ka dai ka ci wala sai ce to ya bakin Allah ina da wata karamar tinkiya ko akuya bata isa layya ba karama ce kuma ba ni da wata dabba sai ita amma ina son ta na so in kiwata ta amma tun da an samu wannan matsalar zai iya yanka ta a madadin wacce sai maza Allah ya ce eh ka iya yanka amma wannan hukuncin kai kaɗai ya shafa bai shafi wani ka kada wani ya zo ya yanka kafuzu wani ma zuhu yake yanka ba an gane ko dan akwai kafuzu da wanda za ya ma ya gaza ma kafuzu zuru ne kawai an gane da haka an za a yanka su ake a fitar da kuɗi a sai dabba lafiyayya kamar yadda za mu karanta ka ya ce kai wannan hukuncin kai kaɗai ya shafa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da sallar wasu duk wanda ya yanka dabban nan ya saka a sako daga ili fal yasbah ukhra wa kana ya yanka wata amadadin ta dan wacce dai bata rage bace ko ya ce wannan inna ma huwa lahum nama ne kaddama ul iyali da mutum ya gabatar da shi ga iyalinsa wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi hadithin mujallad ya bakwai shafi na ɗari da ko hadithi na dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da sittin da ɗaya hadithin bara ibn azim radiyallahu anhu هذا الذي ندين الله ندين الله به wannan shi ne abin da za mu bauta wa Allah da shi la'atibara da lokacin sala ba da akari ake da lokacin sallah lokacin to ai na san ce yau masallaci kaza za su yi sallar idi karfe takwas to ni tun da masallaci kaza takwas da rabi za su yi zuwa tara can za na amma tun da wa'anda sun ce karfe takwas bari yanka da ragona karfe takwas tun da lokacin sallah ne a'a ba a da akari da lokacin sallah ana da akari da sakkowa da daga yi san da wannan ana la'akari ne da saukowa daga yi in ma mutum bai samu zuwa sallar idi ba saboda wani dalili to ba zai yanka ragonsa na rayya ba sai ya can sauko da dalili an gane ko wannan shi ne abin da za mu ko muke bauta wa Allah da shi la'ati ba da lokacin sala ba a la'akari da lokacin sallah wa amarahu an yadbahu al-jaz'a min al-ta'am sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma in za su yanka rago ko nau'o'in tumaki to su yanka wanda ya zama jaza wanda ya ainihin wato zama jaza jaza shi ne wanda ainihin wato ya cika shekara cuk ya shiga cikin shekara ta biyu jaza kenan afsani wa saniyu fi ma siwa abinda ba dangin tumaki ko awaki ba ba rago bane to shi kuma mutum zai yanka tsani misali za ka yanka sa to ya zama tsani za ka yanka rakumi ya zama tsani duk da cewa tsani a rakumi ba shi ba ne tsani a ainihin wato a shanu kenan in za ka yanka sa sai wanda ya gama shekara ta biyu shiga ta uku shi kuma sa a rakumi sai wanda ya gama uku ya shiga cikin ta uku shi ne tsani wanda ya fara bambara ya fara haƙori an gane ba ko su haƙora da ake kira tsani wanda ya fara wannan haƙorin shi ne wanda ya isa layya ba zuwa za ka ce to kai ko ga iya kuɗin ka a kasi ba wani iya kuɗin ka ka ce ka siya ba ce aka yi ka siya wanda ya isa layya in ba za ka iya siyan wannan ba sa to da ka duba rago wanda ya cika ka'ida da siya wannan hadithin imam muslim ya rubuto shi a cikin al'abahi hadithi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku hadithin jabir ɗan abdullah wa ruya anhu annahu qala أرويته النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم تشريق في كل يوم تشريق زبغ أيام التشريق فذلك دك kwanakin tashrik kwanakin yanyane dukkanin su kwanakin yanka ne ranar sallah a ranar ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah su ne a yamu ta shi duk ranakun ne ya kane in mutum Allah ya sa ya samu damar yi ranar sallah ba to akwai kashegarin sallah akwai kashegarin kashegarin sallah akwai kwatan kwana uku ma a jere banda ranar sallah ya mutu shirka kana da kwana uku kenan in mutum bai samu ba to zai iya jinkirta har zuwa ranar hudu in Allah ya sa ya samu shi kenan bai samu ba sai ya tara wata shekara kuskure ne mutum yana da dabbar da yasa kawai ce shi ba zai yanka abu sai wa shagari wannan damar an ba da ita ne wanda ranar sallah bai samu mutuwa shagari amma sai ga mutum dabbarsa tana nan ta kai sati ko sati biyu a ɗaure amma shi ƙa'idarsa ba zai yanka ba ranar sallah sai wa shagari wannan ka'idar kaga ta saba domin an ba da dama ne ga wanda ba shi da ikon ranar sallah to akwai washe gari bai samu ba washe gari to washe gari washe gari haka an fahimta da haka ayyamu tashrik zabu kullu ayyamin tashriki zabu dukkan ranakun yanyane daya biyu uku ga sallah dukkan su ranakun yankani wannan hadisi Imam Ahmad ya rubuce shi a cikin Musnad Mujallad da shafi na 82 Ibn Hibban al-Busti shi ma ya rubuce shi a cikin Mawarid hadisi na 1008 hadisin Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu وصححه الألباني في صحيح الجامع ولكنه منقطع سيدي حديث منقطع يرجع كل أيام التشريك ضرب أما هو شيخ ناصر الدين الألباني يمكن تشتوس عن يوين كما يكاوس في صحيح الجامع وهو مذهب عطاء ونشي مذهب عطاء ابن أبي رباح والحسن لحسن البصري والشافعي لأبو إدريس الشافعي واختاره ابن المنذر وابن المنذر شمعون شمع رئيسا أنا إيه ينكارا نسلا وشغري وشغري نبيو وشغري وشغري وانا أبجر نكارا نسلا وانا أبجر وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية yana cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓar dabbar da za a yi layya ba kowace dabbar ba a duba a ce ma kwasha-kwasha kada ka jin kwasha-kwasha ya kasa akwai magana duba wani dan matan muri malam yana majina ko kuma ainihin ka duba wata ke wato ke kasashiya wanda lajila moka biya ko wata guzma wanda ƙarshen ta ma tauna shi ya zama jidani in dai ba ministry of works ɗinka tana da ƙwari ba to ce ga wani ƙarshen sai dai ka je ba kare ya ɗauka kaga wayannan dabbobi ne wayannan ba bai kamata su zama dabbobin layya ba na ba ta gane kamata dabbar layya ta zamanto mai inganci annabi yana zaben dabbar da zai layya ta wasti samuha da kuma kyautata ta wasalamatu amina al-uyub kuma annabi yakan zaɓi dabbar da take kubutacciya daga kowane irin aibu za ku ga duk wanda aka ce kubutacciya daga aibu za ku kuma ce darda za ce tsada wala ha shi yasa annabi ya hana aikin zakiya بأن يضحى بأضواع بأضواع الأذن والكلب manzo Allah ya hana ailayya da dabba mai yankakken kunne ko kaho mai karyayyen kaho ko mai yankakken kunne ai maka ko kul udhun ai maka ko yul udhun ma'ana mai yankakken kunne wannan nakasu ne a dabbar layya wa maksurul kalb ko mai karyayyen kaho wannan shi ma dabba wato a dabbar layya aibu annisfu shine abin da ya zama kamar a ce kahon rabi amma za da ko abin da ya karu akan rabi ya wuce wannan aibu ne na dabbar da ba za ta yi ba ko kuma kunnan rabi ya yanke ko kuma fiye da rabi bakara mu abu dawo amma abu dawo ya ambaci wannan duk cewa hadisin da'ifi ne hadisin yana da rauni ya kawo shi a cikin al-zahara hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da biyar imam muhammad al-musnad mujalladi na ɗaya a shafi na ko hadithi na tamanin da uku da kuma ɗari da ashirin da bakwai imamun da sai a cikin al-bahaya hadithi na dubu hudu da ɗari uku da tamanin da saba'in da bakwai ibn mata a cikin al-adahi hadithi na dubu uku da ɗari da arba'in da biyar hadithin ali radiyallahu anhu wa da'afu wal albani bi sunan al-talata shan nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisi yana da rauni kamar yadda ya faɗa a cikin da'if sunan nasa'i ibn mata da kuma sunan abi dawud wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam wa amara kako wa amara an tustashrafa al-ayn zala yayi umarni da a kula da ido a duba ido sosai a kalan idan ta yake wal udhun Allah ya umarni da duba kunnuwan dabbar da za a yi layya ko hadaya ai yunzaru ila salamatiha ma'ana a duba lafiyar idanunta da lafiyar kunnuwanta wala yudahha bi awra ba a yin layya da dabba da ido daya wala muqabalati ko kuma mai yankakken kunne ta gaba wala mudabarati ko mai yankakken kunne ta baya wala shar'a ko mai tsagaggen kunne shar'a kenan wanda kunnanta ya tsani a gane ko shukar kuhuma kunnanta ya tsani ne wala karka ita ma karka tsagace a kunnan ma'ana tsagaci kala kala wata ta ta yi ainihin wato wajen fadin kunnan ta tafi wata kuma kunnan aka ta tsaye to zai fassara waɗannan kalmomi ce wani muƙabala allace ku da muqaddam uzunuha ita ce wanda gaban kunnata ta gaba ya dace wal mudabaratu allace ku da muakharu uzunuha uzun uzunuha ita ce wanda kunnata kuma karshen kunnan ne ya dace yanki wa sharqa allace shuka uzunuha ita ce wanda aka tsara kunnuwanta wal kharqa allace khuriqa uzunuha ita ma ne wanda kunnanta ya tsari ذكره أبو داود wannan hadisi imam abu dawud ya fitar da shi a cikin littafin haka imam ahmad ya kawo shi a cikin musnad mujallad da daya shafi na ɗari da bakwai hadisi na ɗari da arba'in da tara haka imam abu dawud a cikin al-bahaya hadisi da dubu biyu da ɗari takwas da hudu imam tirmidhi a cikin al-abahi hadisi da dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da takwas hadisin aliyu ibn abi talib wasa abu shaykh shakir al-musnad Sheikh Ahmad Shakir da ya ce hadisin Muslim ya ce hadisin ya inganta. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yudhaha bil musalla. Ya kasance yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam an yudhiya bil musalla yana yin bil musalla yana yin layyan yana yin tadabbasa talayya a wurin sallar Eid. Filin Eid. Wa zakara Abu Dawud an Jabirin أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوعين جابر بن عبد الله الله يكرم مسير yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ranar sallah ya yanka kafshai wato raguna guda biyu afaralaini masu kafanni amlahaini masu kalar fari da baki mawuju aini fidiyayyu wanda a fidiye su kawai su ake a tara nama su su yi kiba su girma shi ne mawuju aini wanda ake musu fidiya an fidiye da ya mare musu alamma wajja abu ma ƙwani lokacin da ya fuskantar da su alƙibla zai yanka su sai ce wajja hatu wajihiya na fuskantar da fuskata da ne fatar sama wato ga wanda ya ƙagi sabai da ƙasa hanifan ina mai karkata zuwa ga addinin gaskiya wa ma adadin mushriki da bana cikin mushrikai inna salati hakika sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi inna Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwal muslimina ni ne farkon masu miƙa wuya Allahumma minka ya Allah wannan daga gare ka wa laka kuma gare ka wato laka kuma naka an Muhammadin ka karba wa Muhammad wa ummatihi da al'ummarsa bismillah wallahu akbar da sunan Allah Allah mai girma thumma zabah sannan sai manzon Allah ya yanka wannan hadisin da'ifi ma ba ku ga ya rubuto shi hadisi ne da rauni hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai تسعين دليل ابن ماجه اسم الأرواحي حديث ندوم أكبر دليل عشرين ديار حديث جابر بن عبد الله وضعفه الألباني في هذه السنن وأمر الناس إذا طبخوا فزال يوم الجمعة عليه ننزل سيان كدب ستليا أن يحسن الذبح والذبح سكوتة سكون إنجن تينكر وإذا قتلوا كما ينتهي إنزل سيكسا أن يحسن القتلة سكوتة كسا idan mutum ya aikata laifin da hukuncinsa kisa a musulunci to a yi mai kyakkyawan kisa an gani idan dabba za a yanka ta to a yi mata kyakkyawan yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin Shaddad bin Aus inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in ko wa idza zabhatum fa ahsinu zabha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حديث الإمام النووي حديث روى شعبه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyautata wa dabbar da za a yanka kada ce a yanka ta za a samu wata wuka ta yankan kabewa wadda ta dakushe ta dandane ba ta da kaibi a ta dirzawa a ta dadira wannan akwai rashin tausayi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta kyautatawa a komai ita ma dabbar da yanka ta za a yi mata insani me insani da zai ce ɗaya daga cikin kai wasa kuma a wasa can nesa da ita kuma kar a yanka ƴar uwarta kusa da ita yana shi ne isali ina fatan gane in guda biyu ne za a yanka to a kwantar da su wurare daban-daban ko kuma sai an yanka wannan an kawar da ita wanke wurin sai a kawo wata sannan a wasa wukan ina fatan gane wa kare ya ce inna Allah ka taba isani ala kulli shay zalla ce Allah ya wajabta isani akan komai wannan hadithin muslim ne hadithin muslim a cikin as-sayyid wa sabai hadithi da 1955 hadithin shaddad bin aus ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئه عن الرجل وعن أهل بيته cikin koyarwar da muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rago daya yakan wadaci mutum da iyalinsa mutum zai iya yanka rago daya a madadin shi kansa da kuma iyalan gidansa wannan hadithin musulmi ya rawaito shi a cikin ainihin wato a imam tirmidhi ga ya rawaito shi a cikin al-albani hadithi na dubu ɗaya da ɗari biyar da biyar ibn Majah a cikin al-Abahi hadisi da dubu uku da dari da arba'in da bakwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an wa sahahu al-Albani bi hadhihi sunan rasulun bi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aqiqa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yanka dabbar suna idan an yi wa mutum haihuwa ya yanka aqiqa an bayyana للموضع حديث يروى في الموضع أنه سئل عنها عن تنبيه إمام مالك كما حقيقة فقال سيدي لا أحب الحقوق بان سمع الحقوق كأنه كره الاسم كما لدي شي إمام مالك بايع سوء أكرا دبر حقيقة domin kamar kalmar al'ubu banda ragon suna tana ɗaukar wata ma'anar wadda ba ta da kyau to shi za su imam malik yake karhanta a ambaci ragon suna da suna aƙiƙa me yasa ka annahu kare hadisi kamar dai sunan ne ba wai ita dabbar dabba suna yake kin a yanka ba sunan da ake kiran dabbar shine shi yake kamar a dinga kira da ainihin wato abin da ce la uhibbul uquqa domin kamar sako ne ko saba wa Allah ko saba wa iyaye kalmar ce ke dauke da ita na daukar sabawa da kangarewa da ka sai baya sauki hadisin sahihi ne bi shawahi imam malik a cikin muwatta ya kawo shi cikin kitabu al-aqiqa rakam na daya hadisin rajulun min bani bamra an abihi wa fi sanadihi marhum da cewa wannan magana zuwa ga imam malik ba ba ta inganta ba kuma akwai jahala a cikin sanadin cikin isnadin akwai juhala haka wannan magana cewa imam malik ba ya san a kira dabba layya da hakika wannan magana ba ta tabbatar zuwa ga imam malik da ka da an kira rago suna da hakika babu an gane ko wa saha anhu min hadith aisha hadith ya inganta daga hadithin aisha radiyallahu anha an an gulabi shatari manzo Allah ce idan aka haifa mutum jariri namiji da yanka raguna guda biyu ko tumaki guda biyu ko rago da sun ke rike mu ne kawai muke da bambanci a hakika da rago kaza ba yi kaza amma za a ga min al-qahalin wa min al-ma'adid layn duk jinsi ɗaya in ka je wasu wuraren ma awaki sun fi tumaki daraja mu ne a nan Allah ya ɗaukaki tumaki akan awaki an aka ce akuya ce da kai sai a dinga ganin kamar ko kuma a ce ran sunan da kayan da akuya sai a dinga ganin kamar ka sa wata kai wasu ka kila ma matar mai jego a zuga shi da jego da kuma da cewa ya rasa abin da za a yi da abin da ya ko dan musu a sunan ɗan da ta yi gari kamar an saba wa Allah duk jinsi ne duk ba na ma bane alil gulan shatani in yaro ne na mutu a yanka masa ko ka ce akuyoyi awaki guda biyu ko tumaki guda biyu ko raguna guda biyu wa alil jariyati shatun shi kun ko mace ce a yanka masa tinkiya guda daya ko ainihin wato rago guda daya wannan hadisin imam abu dawud ya rubuta shi a cikin abba'aya hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da biyu imam nasai a cikin al'aƙiƙa hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da sha biyu imam ahmad a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da biyu ko kuma hadisi na ɗari da tamanin da biyu kuma kawo shi ɗari da tamanin da uku min hadisi amru bin shu'aibin حديث لنا أبو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وصله الشيخ شاكر المسلم الشيخ أحمد شاكر يأتي بتولى حديثا عشان تعديد اللي هو مسلم لإمام أحمد وقال كل غلام رهينة بعقيقتي da Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowane yaro wato jingina ne bi aqiqatihi da abin yankansa kasan ba ya rika yaro suna ba kamar har yanzu kan nan yana can an ba kamar dai kayan jingina ba zai taba zama kayan ka ba har sai ka kai abin da aka aka ka ba da jingina sai a baka jingina da kan an haifa wa yaro kuma an haifa mutum na to wannan ragon sunan da ake yankawa kamar jingina ne shi ragon sunan yake fanso ɗansa rashin yankawar akwai damuwa sai dai in ba da in ba ba hali shi yasa wasu malaman suka ce in ranar bakwai ba samu ba ranar sha hudu in sha hudu ba samu ba sati na uku sati na uku ba samu ba kashi shi ke nan kawai ci gaba da harkokin ka amma ba mu ne ko daga bayan an samu ko da shi dan a gaya masa ko daga bayan ya samu ya yanka an gane ko sai da wannan hadisin na kullu kulamin rahinatun bi aqiqati ko kuma hadithin murta alun bi aqiqati imam Ahmad bin Hanbal a karkashin wannan hadithin sai yake cewa ma'anar hadithin idan wannan dan ya mutu ba a yi masa yanka ba a yanka mar rabu suna ba to ba zai ceci iyayensa ka san yaya suna zame wato daga cikin alherin haihuwa in yayanka suka rasu suna ƙanana ko za su ceci mutum da ranar tashin kiyama daga cikin wanda ba za a ce ta ba ƴaƴansa ba za su iya ceton su ba ƙanana da suka rasu shi ne wanda bai yarda musu rabu suna ba imam Ahmad ya ce saboda bai kwanso su da haka kuma ba za su cece shi ba an gane ko kamar yadda aka rawaito daga katara yake cewa annahu yuhramu shafa'atuhu liwalidayhi za a haramta wannan dan yuhramu za a haramta masa ceto ga iyayensa na fata gani wasu kuma suka ce wannan ragon sunan shi ke taimakawa yawo ya taso tasowa ingantacciya nagartacciya nagartacce kuma ita ke bawa tana taimakawa wajen samun kariya da tsarin yawo ya samu cikakkiyar tsaro da kariya marhumin da sabi a ko samun hakan to duk gaba ɗaya jingina ne da abin da za a yanka masa ibn da kai ne ke cewa ita wannan hakika din da kake kallo to fida'un kamar fansa ce wata kallusun lahu da kokarin kubutar da ɗanka min hafsi shaitan daga kurkukun shaitan ma'ana duk da bayan kamar rabon suna ba to kamar ɗansa yana cikin kurkukun shaitan kaga sai yadda gani yana cikin kurkukun shaitan wanda yake cikin kurkukun shaitan ai ba na jin zai zama wani abu mai amfani ga kansa ballantana ya amfani da iyayensa ko al'umma ina fata gani alkhattabi yake cewa malamai sun yi sabani game da wannan amma mafi kyawun abin da malamai suka faɗa akan haka shine abin da imam Muhammad bin Hanbal ya tafi akan sa cewa wannan ana nufin ceto idan ba a yanka wa yaro ragon suna ba ya mutu yana yaro ba zai tafi iyayensa ba Allah ya tafi iyayensa da mutu yana yaro mai girma shi ke amma in ya wuce yana yaro to ba za su shiga cikin ceton kan nasu ina ba da gani to shi sa malamai suka tattauna game da wannan rabon sunan shi wajibi ne ko ba wajibi ba shi suka ce wal arjau zance mafi rinjaye a rubu wajibi ne yanka rabon suna wajibi ne sai dai in babu istila a babu iko fala wajiba ma adam al-istita'a ba wajibi in babu istita'a amma in babu istita'a sati farko sati da biyu babu sati da uku kamar yadda malamai suka faɗa نقول يذبح عنه يوم السابع كذا يلقى وياه راغون سونا راغون بوكي ويحل ويحلق رأسه هو يغلق رأسه كما أسكي مثلا غاشي كنسا har ma aka ce ya zo a sunna gashin kan sai a auna shi nauyin gashin kan da adadin abin da za ka gina in aka auna ya kai kilo ɗaya ko ya kai nauyin nauyin mai gashin ka kama ya danganta wani zai iya sa naira goma goma goma goma goma har ta yi daidai da nauyin gashin sa sai ya ɗauka ba sadaka wani zai iya sa ashirin ashirin ita zai iya wani kuma yana da hali zai iya sa ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari iya sa ɗari ɗaya kuma sa wa kuma sa har sai nauyin ta ya yi daidai da nauyin gashin jaririn da aka yi ba masa sai ya ɗauka ba sadaka wani ma yana da hali zai iya sa dubu daidai haka an gane ko wa yusamma sannan a raka wa yawo suna wannan duk gaba ɗaya yana da cikin abin da suna ta koyar wannan hadisi imam abu dawud ya rubuto shi a cikin abduhaya hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da talatin da takwas imam tirmidhi a sunan abahi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da biyu ibn majah a sunan abahi hadisi na dubu uku da ɗari da sittin da biyar imam ahmad mujalladin sa na biyar حديثي لكم بين تقص حديث الصبر بن جندب رضي الله عنه الشيخ ناصر بن الألباني يا إبن تقولنا حديث أسير سنن الثلاثة والرأل في اللغة حتى الإشارة جنجنة على رأسي الحرس شيء الثريقة إلى أنت محبوسا عن الشفاعة للوالدين za a tsare wannan ɗan ba zai ceci iyayensa in ba a yanka ba da suna ba wa zahiru zance mafi bayyana أنه مرتحب في نفسه محبوس من خير يراد به wato shi kan jingina ne za a tsare shi shi a karan kansa daga dukkan wani alheri da ake nufin da shi ma'ana da alherin da Allah yake nufi da wannan yaron yana da alaƙa da wannan rabon da aka yanka masa da shi kansa dukkan wani alheri to za a tsare shi daga samun wannan alherin matuƙar ba a yi masa hakika ولا يلزم منه ان يعاقب بالاخر اما wannan baya lazanta ya mutum kuwa a lahira bai da alaka da mutum kuwa a lahira wa kan ya kutu wala mukhayyal sai dai kawai an gano alheri mai tarin yawa sai dai cewa yaro bi sababu tafridil abwaini saboda sakacin iyayensa wajen yi masa ainihin wato a hakika yanka masa rabon suna ka tarke tasmiya kamar ne hukuncin kin ambatan sunan Allah inda jima'i lokacin saduwa da ainihin mahaifiyarsa lokacin da aka samu cikinsa. Wa zakara Abu Dawud bin Marasi, Imam Abu Dawud a cikin Marasi dinsa ya ambata an Ja'far bin Muhammad an Abi daga Ja'far bin Muhammad daga mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fi hakikatin Hassan wa Hussein ya faɗa lokacin da aka yi wa Hassan da Hussein hakika. Ali ba a ko ila baitul kafi na jibirijin manzan Allah da aka yanka al-Hassan ragunan suna aka Hussein da aka yanka masa ragunan suna sai annabi ya ce wa aika wa unguwar zo wata cinya ɗaya. alibaku ila baitin kabila ko aika gidan unguwar zoman nan dirijirin da cinya da wa kulu sauran kuma ku ci wa adi'imu ku ciyar wala taksuru min ha azaman amma kar ku karya kashi ko ɗaya a ciki ana nufin mursal da inganta ma nisi da zai ƙalan maimuni a kuma cikin marasai wato na abu dawud مرسل لا تريد الدنيا حديث مرسل لإنجاز قال الميموني ميموني تتذاكرنا كم يسمى الصبي من تتونا يا سو سلام ذاك هي كلام تذاكرنا لكم يسمى الصبي كما تدخوانا نولي حكي رتا وجاريري سونا قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتشير عن أنس an ruwaito daga anas annahu yusammani talatatin ana sanya wa yaro suna daga kwana uku wa amma samura amma shi a wajen samura amma da sai ce musamman yau sami ana raka muku suna ne ranar suna ranar bakwai wannan duk kana da zaɓi ko ka yanka zan ka raka muku suna ranar bakwai ko ka raka kafin bakwai ko kan karshe shi ma ka ce an haifi tare mutu sunan sawa ne in mace ce sunan ta wace ita da dama yin ina ba ta gani insha Allah wace lokaci yayi za mu tsaya kan fasalin da zai karanta da mu yadda ake raka wa yaro suna yadda ake sa wa yaro suna ko a yi masa alkunya insha Allah bin da mun karanta ko zama da Allah ya ba mu lada kuma da muke so cin cikin harshe Allah mu dauke sarki ga fata mana to haka sallallahu alaihi wa sallam insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk